a karɓar addu'o'i rana ce ko dare haka ko adoyi dama duniya na da dare da yi kowanne matsayi a cikin darare wato shi ne wannan dare kamar yadda kuma rana arba take a cikin yini ba ta rana arba ba ta rana wacce a cikin yini saboda haka a dinga kulawa a dinga kiyayewa a yi kyauta don samun da ya a cikin goma ƙarshe cikin jiman ban Allah goma ƙarshen kuma irin da zan yawan yawan dare ne na ishirin da ɗaya ko to dare ishirin da ɗaya in an yi azumi ishirin an gane ko to a kullum ka irga ɗaya ka tsallaka ɗaya in ka irga ɗaya ka tsallaka ɗaya a nan ake tsammanin ishirin da ɗaya ishirin da uku ishirin da biyar ishirin da bakwai ishirin da tara annabi bai faɗi kai tsaye rana ɗaya ba akwai buƙatar mu dage mu lalaba a nan mu lalaba a nan mu lalaba a nan mu kama abin da muka samu yanzu ba shi bi zani an gaya ma ranar an ce ranar rana ka rani ka ga ne ka kwanta kana jira ne a kan ranar ta zo za ka tashi to wani da zai rana ta zo wani laluri ko wani mantuwa ko wani bacci ko wani zungula ne dai nan ya ɗauke ka baka yi komai ba ka gani wannan ya zo ya waje baka tsanci komai ba amma da jira da ake yi yau ka yi ba na ka yi kokari ko da ba dole ne ka zama da ai lokaci ne na lille ka da ibada in kyauta ne in sadaka ne in sallah ne in karatu ne ana ta lada mai yawa mai doka ka damu wannan ranar gobe ka damu shi kuma ka damu da ka zama ai wata laifin kanin zata saboda haka jama'a kan aika tsara an ce idan watan da kusa karewa za mu ba da murna sallah ko saboda magana shata yawa ya hayu ya gafiya ne yanzu kuma mala'iku suna mana jaje alheri mai yawa da mu muke samun ba shi mazan Allah ya kusa yanki ga kun yanke sai baje bakin ba lalle ayi da mu ba in ayi da kai ba da ka samu bane mana ba din ka samu ayalin ka amma dan ka dara da ka je baje wani ba ka samu baje baje baje man ka irin haka ba idan ma ka zo ka samu ba shi da an ga ka zala sai kai shekaru sai an je lana na aiki ka karan sai gobe a sai biyu a sai rana kaza a sai wadan kaza a sai wadan gobe a sai wadan kaza a sai baje kana da jinkirta abubuwa na alkhairi na tuba ne daga mummunan aiki ko da aikatawa daga cikin aikata ayyukan alkhairi kai mana kawai kai da ba ka abin Allah ya yarwa da kai ba to ba kai ba kana jira sai lokaci ka na sai lokaci ka wani ba ga har ga ya mutu to wani ba muna na ba amma wani sai to sai yan wa ba da ba to ba sai da hali ka ga abu mai ba to Allah ya ce amma idan idan ka ce kuma ka ga ga abin da kawo ma za a fara maka tsammani Allah da mu dace muna cikin wannan sura suratul furqan wanda aka sauka ita a maka wannan sura akwai labarin na kuma azaba a cikin kai kamar tatar baki ne ma ake dai da kafirai su je ko magana mara daɗi Allah ya karɓa ya jefa mu kuji kuma ga yadda da ta gani yanzu da zamu tashi Allah ya ga mana inda ba kwana su kafiran nan balka an la arjunan sura ba sa jin tsoron tashin alkiyama kwata-kwata shi za su yi imani ba don haka ba su imani to dai Allah ta wada ra hauka an zama ga rasulullahi in ya take dole jalla kudu'an ba su yake kafa ce da irgide suna mai da annabi abin yawa irgide shi da shi ya kulu na suna cewa annabi a haza na ji ba haka Allah rasulan wai wannan shi ne mutum da Allah ya goyi manzon Allah shi da awa ali a warta wajen jiri na lagu a ne rasala suna rena annabi kaga masu rena annabi nan a yanzu kaga jikon sun waɗanda annan ne masu rena annabi yi kaga ne suna rena annabi haka Allah faɗa e mota jiri na lagu a ne rasala suna rena annabi da wannan mai kai Allah ya koyi ba akwai wani wuri da suke cewa ma ai da abun gaskiya ne suna da tajirai guda biyu a kasar su sai a da'i bai ke ana kira da kuzo ibn mas'ud a sakafi eh nan ya tara na akudi sai ko a maka yake wali da mujira shi ma tara na akudi kuma ya Allah da zai ga ga wannan mutane wannan masu rabon arziki ai da su Allah zai aiko to haka Allah ya ce ba ku zan yabai ba yawa ka gani suka ce in ka da ne rulina kai wannan mai cewa shi wanzo ne saura kaɗan da ya fadda mu ka ji malam ka wuce ba saura kaɗan ya fadda mu ya tariku na ya juyar da mu an ali hadna mu da bautar dodannin mu laula an zabar na aya ba nan da muka yi hakuri akan dodannin namu ba la karawa rana da duk muhammad ya zuga mu ya sa mun bar dodan mu ka ji kuma قال تعالى على سبيل وسوف تدنو ya alamu da za su sani shi ne raunin azaba lokacin da za mu ga azaba ya na ido da ido fil ajil al ahira hatta wuta jahannama garin da ake ido da ido a daure ta gaban dabba da sarka irin na malaiku sarka dubu saba'in ko da sarka daya malaika dubu saba'in suna jaye a ranar za mu san man azallu sabila waye ya bata eh waye ya bata wato mashi bata ma a kira wadda riga a hun amir muminu shin su arnan su suka fi bata ko muminan da suka gaskata annabi za a sani a ranar inda Allah har aita gaban labari mana mali ta gara ilaha ko hawahu mutumin da ya riki son rai mutumin da ya riki son rai ya riki son rai ya zama son ransa ne allansa Allah ya yi dama shi sa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ji ya rasulullahi a cikin dodannin arna da suke bauta ta hamawa to wanne ne wanda ya badda mutane manzo Allah ya ce alhawayu tabau abin da ya badda mutane shine bin son zuciya jama'a kiyaye kar mu zama masu bin son zuciya sai ai alhara a du'a shi ma mai bautan dodon kana ganin in ba dan son zuciyar ba da zai dai ya bauta ta wa dodo ya ce dodo ne Allah dodo ne mai kare shi a lahira ai da ba ya haka ba ai son zuciyar ya kawo abin da ka saka a cikin zurdul arab Allah ya tambayi arna ce to ku anna kuna bauta wa na kasance wanda bai kai ku kudin ma tukun balle zama Allah ku kuna da hannu dodon bai da hannu da zai kama abu kuna da ido dodon baya gani kuna da magana dodon baya magana kuna ji dodon baya ji ai mai jini ne ji to ga gani to Allah ya yi to saboda haka bin son zuciya jama'a babbar masifa ne eh ai mahawiyahu abin da yake so a ransa shi yake bi to ka gani wanda ya irin wannan wanda ya irin wannan ya zama sa wannan ya ce bi afa anta da kulu alaihi wakilan kai za ka zama wakilin wannan jawabi na ba zai yi ba ba za ka iya ba zai yi ba ka zama hafidan mai kiyayewa safar rubu da za ka kiyaye shi a nake baya hawa ka ana yi son zuciyarsa zai yi haka jawabin la aka ce ba zai yi ba an mutu a zama ko kana tsammani kafuran nan anna aktarahum cewar mafi yawan ya zama kuma da siraji ne da ma ta fahimin yin fahimta a ya ilun ko suna da hankali to hankalta ma ta kuri da abin da ke gaya musu duka babu irin mutakuran na ba zama ba ila kalan ani ba ce kamar dabbobi kai balba ma haka ba kuma arzu kabilan sun bi dabba ba ta an je lokacin da aka ce wannan mutanen banza kamar dabbobi suke dabbobi suka tsaya suka daina kiwo suna kuka suka ce sun ji an mace wasu ne ɗalin mutane wanda suka ji Allah sun ji wanzan Allah an ce kamar musu mu ga muna san Allah muna san manzan Allah suka ce ta kuka suka ji kiwo Allah ce a malum arabi kabila ba daidai kuke da kuka sun ji kuma da hanya Allah ya kiyaye a gidan da rike min sun bi dabba mata abin da ya sa suka fi dabba mata ita dabba yanzu in ka ɗauki abin mugunta kawan ka daukan da ka bi da da gudu ba za ta daya ba in ka daukar ya ka sa dura ka kira da za ta zo ka ga ta san amfani ta san rashin amfani ta san mai bata za ka zo ya bata ta san mai dukan ta in ya zo ta gudu shi kuma ta gudu ko yanzu a jeji ne a jeji haka ita dabba in ta ga mai cutarwa sai ta gudu sai ta gudu shi kuma ya bar mai amfani shi ne wanda ya yi ya ji wanda zai cutar da shi shi ne duro yanzu a daji duk dabbar da duk ciyawan da ke da guba dabbobin su je ciwo da kan guba da shi in ga dabba ta ci guba ya yi musu da ya kawo zuwa mata amma in dai ciyawa ya tsoro da guba haka a jikin ba a ba za su fita fita ba za ta ci ba ka zuwa gani saboda haka ita dabba ko da tana fada in ga dabba ba ta abinci da wajen sa ibada fara da saboda ta san mai bada to ga bare ko su da wani Allah da yake ba da shi suke fada eh da shi yake fada ya fada diki da shi a bari diki ya ce ayi ko diki ka gani to Allah ya yi mu wa ga ga arna la yajibuna maulahu ba ta yi biyayya ga ubangiji almunima alayhi bil muslima alam tara kai ba gani bane ila billa da duka zuwa abinda Allah ya aikata kai ban madda dilla yanda Allah ya shimfida inuwa min waqtin tilfari daga lokacin da gari ya waye tsarai in gari ya waye tsarai shine ifari an fita a cikin duhun dare sai Allah ya shimfida duniyar da da inuwa ila waqtin dulu shamsi zuwa lokacin da rana za ta kullo sai rana ta kullo ba sai da kore zuwa walau ja da kuka da ubangiji ga ya zo la ja'ala wuta kina da zai za inuwar ta zama da wannanniya ba za ta gushi ba mu kiman abun za ta tsaya la ya za da bidulun shawni ko da rana ta gudu da inuwa kun za ta gudu da Allah ya buke da haka zai kuma da Allah shauta alaihi dalilan sannan Allah ce da mu haka ba sai muka sani a rana ta zama ita take nuna inuwa rana ce take nuna ilwa wai in ba da rana ba mai gamin da ilwa to kwata kwata ta in ba da rana ba mai gamin da roka da mai zaka da walala shan ba da rana ba ma wata su da ba tun ba kuma ga bazana a zo mu karbo shi ai a dilal mamduda ino wanda aka bige nan aka shimbide shi ko ina ilwa sai a karbo shi ile na zuwa gare mu kabarin yazirin karbowa da wakace tafiyan boyayye bidulun yau da kullum a rana wawan da jala shi ne ja'ala kuma laila libatan yana muku dare ya zama sutura saturan mai kuturce ku kan libati kamar tubabi wannan wasu bata ya za muku baci ya zama hutawa in ka ɗanci wani baci kana tsoron kana yi ƙara kuma kila an gaya 'yan sanda ana wasan boye-boye in ka yi wacce dai ka aje wannan da karan kuka in wasu ayyukoci ne kuma tunani na rashi ka yi wa ba da girma ba in dai ba da girma ba in ba da girma ba to lalle in dai ba da girma ba yunwa ma yawa idan yunwa ma in ba da girma ba to bacci yana iya magancewa ta haka saboda haka bacci hudawa ne shi da haka da maimakon zala sallallahu alaihi wasallam haka ya rasu da layi wajen yan aljanna ka suna bacci a aljanna ne kala sai wanda zala a nomu akul moti ai bacci kan dan uwan mutuwa ne yan aljanna ba su bacci a ba sa bacci ko gingidi ba aljanna ido biyu ake kirike to irin wannan damuwa da za a yi bacci a huda din ba su da ita damuwar gajiya aikin wahala bacin rai wani bakin ciki wani talauci ko wata asara gane kuka dukiya kun asara da shigo sai zana ga mai bacci baka yi bacci ba iko Allah ke saboda a ciki an taba ka san dukiya kamar jiki ne duk yawan jiki in an dan taba dan yara daya sai mai ce kwana ba shi ya aiko a ciwon yatsa jiya ban yi bacci ba ka dubi yawan ba amma dan yara dai bal nan ma dan tsoron ne yake ciwo sai ya kun bai bacci ba Allah ya samu dace yawa to saboda haka bacci aikin da kenan su ba da hutawa lil abdani ga jikuna bi karila mali kaga dole an yi bacci dai a yanke ayyuka sannan zuciya ma ta huta waje alan nahara nusuran Allah ya sanya yini kuma shi yini Allah ya sa shi zama nusuran shine lokacin tashi kuma wato a tashi a nemi abinci to yanzu gane laliki don neman arziki wa gaini da wannan da wa wallahi Allah shine wanda arzala riyaha yake arga yake aika iskoki wa bi yadil ariya irga nan wadana nan ba Allah ya ga ana da ya aje ta a wani waje ta kurowa ake ake kurowa eh an taba budewa iskar kofa wanda bai bi da'irin hannun su ba haka sai zo wa duniya kuma ba auna ba ai ga yanzu ba kai kowa muro suna ana auna in ga hanya a kan yanzu ba kawai mala'iku suka sako da ba su auna ba kuma fadin ya kai kofar hannun su ne idi da ringa ebe a da duk katin su nan kayan masallacin ba zai kwanta a nan ba don bai kai zaman gaba saboda girma amma da ringa iman su duka ebe garin ta ganta can kusa da sama ta sakin su ta kayi kowa ta biyo kan ne zai bukata kawai zai yi ta kirgewa ta sake shi da nauyinsa ga shi manya ne ya tsawo da gudu kamar gudu abin da bai da rai ta gudu in ya zo da shi kana ya gane wargaje daga nan abin da ya rike diddige saboda nauyinsa da girman da ya zo da kira Allah ba da dukkan dabiru idan ya faɗi kanan dabiru yadda yake farko in wani musiba ta zo sai da cire kayan sai da bar kundin haka ana nana nan da ya faɗi zai gani a kwance babu kayi nan da ya faɗi ya gani a kwance ba kayi ana ji haka na mutu kanan wa adam na kale kawuya ya yi kamar kunsan dabiru ya faɗi haka Allah ya mutu Allah ya kiyaye mu saboda an sa an tura ibkar da ake ganin za ta kofar hakin wuri koma wani abu to yanzu Allah ya sako da ba ya za ya wani ai ya mu gina kuma ko mu da alaka ne duk a inda nan malam yadda ya kike da mali wallahi in aka sako in aka so wallahi take daukar takarda ko min nauyin abu ko ya kai tsirila da kayan da ko ya kai ka da fila da ran daga kai ba gane karfin in ka da dan adam ya kamo ba shi ya kama da karfin da ya sa ba a kan da ake lori lorin nan motu manyan morin da duka in ka wani dan adam ne ma ya kamo ya na ce yake da malaika kamo kuma ya za yi to Allah da mu dace Allah ce shi wannan bai da dera amadi da zo da ilgar da rarraba ai muna farin gadan a rarrabe da rarraba a mutane ku damal matsayi ta shiga gaban adali na ruwan sama hadari kan da ruwan sama shi zanto manzala sai ranana manzala sai zigida sai ya kama ta laruri a wurin Allah yana kaskanta kai a wurin Allah yana mai da lamari a wurin Allah yana ta addu'a sallallahu alaihi wasallam da aka yi mamakin haka da annabi yake yi sai ta kun manta mutanen da Allah ya aiko hadari suna murna ruwa za a yi hadarin ya tafi da su a ruwan ba wai wai ce rage bidani a wai ne kuma da haka sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya mana baiwa Allah ya mana baiwa to saboda haka nan Allah subhanahu wa ta'ala shi za wannan idga take albishiri wa mutane cewa ruwan sama na zuwa wa an na muka saukar mina samaya daga sama ma'an ɗahuran ruwa mai tsarki kuma muɗa shirin mai tsarkakewa to wannan shi ne za ba a addini da ruwan da bai da tsarki saboda wannan aya mai tsarkin ma idan ya cuɗanya da wani abu ya canza masa wato hukuncin ruwa guda uku din nan to sai zama kashi biyu kuma ba zai ibada ba shi mai tsarkin ma in wani abu ya canza shi manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ruwa akwai maganar launin ruwa akwai da launinsa ina dai bai canzo ba za a ce ruwan kaza ba za a ce ruwa shine mutlaku kenan ba ce ruwan kaza ba ya ka ce ruwa to ruwan ya zama haka in ya garbaya da wani abu to sai a zo a duba menene akwai launi launi ne canza in ba launi launi ko ido ne zai baka labari ce wani akwai wani abu in ba launi ba ne to a daga shi a baki a gani a ji dandanon ya canza a gane an zuba suga a ciki ko an zuba zuma ko an zuba wani abu mai ɗaci a ciki ya garba ya ci in ba a ji komai ba sai a ce koji da hanci a jiya ya kamshinta ya turare ya shiga ciki ko da jana ne ma mai wari ya shiga ciki da abin da ya gaba da wannan idan ruwa ya zama na haka to shi kenan to kasancewar ruwa haka kuma zai sake rabuwa biyu zai iya haduwa da abin da yake da tsarki zai iya haduwa da abin da ba tsarki gama a ce ko fitsari ya zuba a cikin abu ko bayan gida ya zuwa a cikin kama ta yaro daga hoton zai juya nan da an zai iya jina kuma ga yayi daidai eh ko kuma a zuba turare ko a zuba omo a cikin yara suna yin wannan ko ba kuma in ta dauro aka samu wani wani yanayin sai a haka ko cikin ma'aliki ko an ilimi to sai a gani in abu mai najasa ne ruwan ya canza da shi kuma ya garawaya wato ya garawaya bale a ɗauke najasan a yar ya kuma canza da shi ya canza masa ɗaya uku nan ko launi ko ɗanɗano ko gamsi to inda jaza ne canza shi a zubar da shi shi ne hukunci idan abu mai tsarki ne ya canza shi to sai a yi aikin al'ada da shi ba na ibada ba kamar aka juya omo a cikin ruwan gidanka wanda ya tashi ɗaura ya kawai ɗaya da wanke-wanke ba magana ya kare ba shi aka san ake yi da omo a yi idan ma ke zuba a cikin ruwa ba malam ba zai a miya ba idan suka ya zuba ba zuwa sa a yi sha'i ko a yi kunu da zai koma ya zama haka amma na ibada sai ruwan da aka ce masa ruwa na tsaya yana ba a yi da ƙanshi kenan na wani abu bai da ɗanɗano na wani abu bai da launi na wani abu in ga kai da wani launi ma sai dai in inda yake wurin jar kaza ka ga ruwan ja wani lokaci wurin tabo ka ga ruwan baki wannan kan ba kai kasa ba wannan ba da matsala amma abin da za a gane kai kasa ko wani ka ba zai aiki ba alaji muka sauka da wannan ruwa lilu ya bi baldatan maita don mu raya gari da ya mutu da wannan maitan bi takalifi ya zauri wa muzakkar wa mu'annas kuma ce mai da namiji ma haka ne da mace wa zakara bi tibana makani wa naja wa nilqiyahu kuma sannan ruwan bayan raye gari ma'anar raye gari shine a yi tsire-tsire wanda za a yi noma a ɗari girki bayan wannan wa nilqiyahu ruwan mu shayar da shi min ma kalakana daga abubuwan da muka halitta al'aman na dabbobi ibila kamar raƙuma wa bakara da shanu ɓanganama da tumakai da awakai wa anasiyar gasira da mutane masu yawa eh mutane masu yawa sha ala ce wadda kallon ramuna a rama karanta wadda kallon ramuna ka karanta kowa garuwa ne to walakada hakika sarrafa nahu shi wannan ruwa ana ce mun juyar da shi bayan wa alakanin liya zakaru domin su tunani azalin ya zakaru ya da zakaru ne wani mace za a haɗe ta ne zara cikin zar wani gida da wajen ilahar liyar kuru بسكون الزال أكا دور ذال ورمي الكاج أكا وكام هو أي نعمة الله به نعمة الله دهي جوانا روا بابا أكثر الناس أما دودا حكا يو يوم من أنه بيدا إلا كفورا في كافوتي جهودا للنعمة جاهية نعمة حيث قالوا لنا شوى مدرنا بنوع كذا أما نروا نوع كذا وأتي آه يكوتي آه تيزابي ko rana kai kaza ba gaskiya wani Allah ne ke ba yawa ba wanda ku na'am نعم أمم.
وجعل بينهما بلدا وحجرا مهجورا نعم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسيرا نعم وكان ربك خبيرا أمم.
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم نعم وكان الكافر على ربه زهيرا نعم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا نعم قل ما أنزلت على رزقي من الأرض أمم.
إلا من شاء يتخذ هذه سبيلا نعم وتوكل على الله الذي لا يموت أمم.
والذي يعصي أمم.
وكذبه ذنوب عباده خيرا نعم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش نعم نعم وإذا قيل له اسجدوا للرحمن كانوا أبرا نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi yace walau kina da mun ko inda Allah law ana fi kulli qaryatin nadiran da birni birni annabi annabi da mun ga dama da haka da mu da duk birni da annabi da da haka da mu da mun ga dama in ko wanda duk da mun da annabi kaga yugawu ala ya tsorar da mutanen gari amma ba mu so haka ba walakin ba ana ta ila ahli qura kullaha amma ina alatin ma'aiki da har kullun lahi zuwa ga mutanen alkariyu gaba ɗaya duniya du da mutane da aljanu duk annabi shi ne annabi nabiran mai gargadi ya zo ajal wa dallalan da karu ko girma ya rasulun lahi wala tu dil kaji na karkai da wa kafariya ya wawo a cikin son zuciya wajahiru bi kayakin da qur'ani jihadan yaki kabiran babban yaki wa huwa alladhi Allah shine wanda maraja da baharai ya hada kogi biyu a guri daya arzalau ma ya sauko su mura jami'ai ne suna mako daga arjuna kogi biyu a fari da imana hada azumin furatu wannan mai daɗi mai tsantsan daɗi wato tsantsan daɗi shine furatu yawa wa hada wannan gwamnati hun hujajin mai tsantsan gishiri shi ne ujaji mai tsanani a ne suna cikin kwalita amma ɗaya ba a shiga ɗaya ba a taɓa ɗaya ba a fata ɗaya suna gudu tare wannan bin wannan yesan wannan bin wannan yesan nan ba zai samu ba gishiri ne nan ko ruwa mai daɗi Allah ce wannan wajala wa yana kuma Allah ya sanya tsakanin wannan ruwa da wannan ruwan ban zaka wani shamaki hajizan mai tar tsakani la yaktaru ahadu ma bil akar ɗayan ba zai garba da ɗaya ba wa hijiran ma'ajura da wata sutura mai fito cewa mamnu'an bihi istila da kuma wanda zai hana haɗuwar su wa wallazi Allah shine wanda kalaka mana ma'i basharan ya halitta mutum daga ruwa min mani daga ruwa irin na mani insana ya zama mutum wajen annahu na saban muka za a iya zama mai dangi wasira ya zama mai sulkai wato zai auro yar wasu mutane ko wasu mutanen su aure da yan mace ne Allah ce ni ne haka nan dayar da waje zakaran kana aure da ya aure namiji ko mace salama lisan na suyi shi ma ta hanyar haka ne kuma zai sake zuriya kuma ta hanyar aura wa kana da baka kalila ala ta kai lalle ubangiji ka mai iyawa ne ta da yana da iko alama ya tawa kan abin da ya so wa ya mutu na kafirai suna bauta ta mawa min dole la wani allah ma la yanfa abinda ba zai musu amfani ba bi ibadatihi da bautansa wala yadurruhum ba zai cutar da su ba bi tarkiha da barinta domin gaba da ma babu amfani in gaba ne ba ga wadin su don me ba wa gona ku na wasu ne kuma wa kana karu lalle kawu ya zama a larabi ne da hira yana taimakon wani wato yana taimakon shi dan kenan akan ubangijinsa bidadihi da yake bin shi nan shi da an ga nemi wani makiyin Allah ya zama shi ne masoyinsa alayar za ta dauka eh mutum na kan addinin masoyinsa haka annabi wala wa ma san na kana da mai kokoro ya rasulullah illa mubashiran fa sai kai mai albishiri ne in jannat da shiga aljanna wannan dina kuma kai mai gargadi ne muka wuce muna nari kana tsoratar da mutane daga wuta wannan duk aikin da ya rasulullah ko da ce mutu ma as'alukum alayhi ajra ni wa annan da nake ban san bai kula da ba ba ba da cewa wani an za ka rana ka bayar kafin ka mutu da Allah da wala ba fa ba aya la da ziki ma ma urdutu bihi aka yadda abin da aka aiko da shi min ajra ba da bai kula da ba illa man ja an yadda ila rabbi sabilan sai dai wanda ya ga dama yake hanyar kwarai zuwa wajen ubangijinsa in ka ɗauki dukiyarka kai wani aikin addini da ita ko wani alheri a nufi ba zan hana ka ba amma ni dai ban ce ka biya ni ba ba abin da na ce ka biya ni a ce wannan abin za a bai a nufi ba ba wani abu ba ban fada ba saboda haka sai wanda yake zai rike hanya zuwa ga ubangiji wata wakar Allah layi Allah ya rasu da layi ka dogara kan raye shine Allah alladhi la yamutu wanda baya mutuwa wa rabbika yadribihi bi hamdihi da godiyar da ai kulka ce subhanallahi sarki ya tafi daga Allah walhamdulillah godiya ta tafi daga Allah waka ba ya isa bi zunubi ibadihi da zunubin bayinsa kabiran magari duk abin da aka yi Allah ya tafi ita faɗa Allah ya ji in kuma ka faɗa maka aikata Allah ya gani kuma ya sani yawa ya sani wallafi Allah shi ne wanda kalaka samawa da wani Allah ya halittu sama da ƙasa wa ma bai nau ma da abin da ke tsakanin shi abin da ke tsakanin su nan shi ya sanar da mu wannan abin da ke tsakanin sama da ƙasa shi ya sanar da mu sama shi ya sanar da mu ƙasa da ba mu shi da sun haɗe ku ɗaya in sun haɗe ku sai kuma za a san sama kuma za a san ƙasa ba ha Allah da shi ma ke idan da yamin akwai ala jida min ayami duniya a irin kwanakin duniya ai fi kadariya a cikin gwargwaron da bai wuce wannan yan kwanaki ba kwana shida an fara daga lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a aka kare sauran abubuwa aka yi adam waɗannan Allah ya ce to an yi haka ne fi kadari a cikin gwargwaron wannan kwanaki shida li'ana wala yakun kan mazangun a wancan lokacin babu rana fa ba zai a gane ina kwana yake koyi ne amma dai gurguran haka ne wanda ya sani da mana wani wata ala walau ja da ya zo laka laka hunna da da sammai bakwai da kalle bakwai duk da halitta da zai halitta su fiye da mata a cikin dukkan idanu ya zo haka wani da ya yi a cikin kwana shida kuma tsawa ne daidaita ikiwari da wanda ya dace da shi alal arji a bisa al'arji ko bin lokaci sarirul mulki a lokacin larabci al'arji gadon mulki shi ko gadon mulki ko na duniya ba an ce masa gado ba eh mulkin ne kansa arhamanu Allah shi ne mai rahama eh ya ikiwari wanda ya dace da shi wasu al ayyuhal insanu bihi kabila kai mutum ka tambayi labarin mai rahaman nan kaji ya ku jirga sai ba ka labarin min da ba da ko bisa wa da gila mun yi rahmani kafiran maka an ce musu ku jira wa mai rahama qalu sai ku ce wa man rahmanu waye ar-rahman waye ar-rahman kuma a nan su da mata amruna yanzu muhammadu mu ne za mu jira ga abin da su umartan mu da mu yi yace to ba za mu yi ba ba za mu yi ba wala na arzuhu eh ba mu san wanda yake faɗan ba mu don haka jawabin la ba za mu ba wa zarihun wannan magana da ƙara musu da buran gudu an da imani ga wani ga wani al'ara mu da ba raga
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها بلادا وحملا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وجزاء الأعمال الذين يمشون على الأرض عرضا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
na'am والذين يقولون أفنبرم حتى أصاب الأحكام إن أصابها كان غفرانا نعم.
إنها نار تتكرم ومقاما مم.
والذين إذا عرفوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما مم.
والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلد عذابا
na'am الله العلى له يوم القيامة ويقتل به قرآنا
na'am
Thank you. والذين لا يفعلون الزنا وإذا فروا باللغو فروا كراما والذين إذا ذكروا بآياتهم لم يخروا عليها ظلما وعصيانا na'am والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما na'am لا يجد الغربة بما تمرون ويغفر الجهاد إن يدعو السلام na'am نعم. مم.
Thank you.
to kaji kafirai idan aka musu umarni da sujada sai su ƙara girman kai to shi ba ibilil a rasul lahi shi kanka sujadar nan yake yi allah yana ace shi ya lona a wurare daban-daban ya ce ba na sada mala'iku tun ba ya nabi adam ba da allah ya ce a zo a yi wa nabi adam su jira wa rukuna da mala'ika su yi lula adam wasu da ila ya ce ba ibilil ya ƙi ya ce a abu zai ba me ya sa kai haka ita a saboda ni na bi ni an yi da wuta wuta haske ne shi an yi da tabo tabo duhu ne yawa saboda haka haske na gaban duhu da haka ba zai yi haske wa duhu su gida Allah ya dalilin wannan Allah ya kore Ibrahim la'anatul lahi a cikin rahama gaba ɗaya ma aka mutu alƙawarin azaba da shi duk wanda ya hali irin nasa a cikin ƴaƴan da cikin ƴaƴan annabi Adam to in dai wanda ya kiwa Adamu gida ya kawo wuta to ya wanda ya kiwa Adamu ai gano shi ga kota bare ta faɗi kuma ila wata rana zamani a nan musa sai yi bilir ya zuwa da gida nan musa da ta nan musa ba ne yana zuwa mu daidai wajen tuba nan tuba na zo gidan ka nan tuba ka je ka roƙa mun tuba wa Allah ka kike magana da Allah ta nan musa ya mata kunna ba nan ka nan annabi na tambaya mana gafara ya da tuba ya ji ana to gaje ka gaya mana ya san abin da ya hada mu cewa ne yau annabi adamu da jira yaki na kore to yanzu tun adamu ya mutu ya je kabarin adamu shi ibnu ya san kabarin adamu inda aka kunne shi ya je yana nan a ciki ya masa gujira ya dawo na yaji masa annan mu zai dinga jin daɗi mutum ya shiga kusan Allah ga daidai gujira ɗaya an yaji masa an shiga ya ji daɗi kamar kyauta aka ba shi ya ga ya iblis iblis da a nan mu za mu ga ne mu daidai ta ba adamu da na kiwo gujira da ransa bale yanzu ya mutu ya zama ƙasa ƙasa ta hanzu ƙasa a uwarsa a ce ce masa gujira kawai zai fi ya ci gaba da jirka kawai ya ba ita ya ba su roƙo eh ita ya ga da annabi adam Allah ya kiyaye mu shi ne nan Allah ce wannan abu na ƙara musu girman kai eh tabaraka alherin ta da yawa ala ji ala jin da ba guru ne wanda za a guruje guda goma sha biyu a sama da su sha biyu akwai zumulu akwai sauru da za da tsara da hana da zumula da biza da akarabu da kauru da zalewa da zalewa da hukumu wannan su ne manzilai na wani su zama yana gina su ga wajibin sabatin sayar su bakwai masu da yadda su modiga kenan sauraron saman bakwai yawa har zuwa da ya kashe su bakwai suna daidai da ranaku guda bakwai da kuma samai bakwai saboda haka shi modiga an ba shi guda biyu a cikin a cikin buruje yana aiki da kimulu da akarabu ita ko da haratu an ba da sauro da mizan ita guda haratu an ba da talabar da jauna ita sun guda an ba ta ta kamar ce shi kamar guda ne aka bai an ba da zakat shaudu an ba da guda ne shi da asadu mujari an ba da kausu da ku zuhar an ba da jaliyu da dalu wannan su ne buruje ne kuma taurari guda uku masu tafiya amma bayan gida magana nan maganar da bai kawo yanzu ga mutane ba nan ma wani zan yi zafin ajiyi ba dama zai duniya da wani ganewa ba za ka amma alaman da suka kwari a gado ba ba za ka amma alaman da suka kwari a hisabi ba duk zai yi karatu eh saboda ana karatun kane kane ya Allah mun karatun kane kane dan eh ba za a yi wannan karatun kuma ya fi karatun kane kane to wajen rabi ya zira nan a cikin da Allah ya sa wata babban fitila babban fitila ita ce rana walgawar munira kuma Allah ya yi wata shi ma mai haske mai haske a yi shi ma to wannan duk ana ga kafin duk imani wa wani da Allah laila Allah shi ne sa dare wannan hara kilbata yanan ya kuma yini suna mai juna da kudu daga wannan ya dubi wannan ya zauna wurin daga wannan ya dubi wannan ya zauna wurin daga wannan ya dubi wannan ya zauna wurin kowane ya halifa dan wannan liman arada an yi zakar wannan aya ne da duk wanda yake nufin yi tunani eh duk wanda yake nufin yi tunani wannan aya ta ga awara da figuran ko kuma yake nufin yi godiya a nemo min ubangijinsa da ya masa akan sama da kasa wai ba su rahamani ta ga bayan allah mai rahama na gaskiya mutanen shirki don bayan iri-iri ne bayan allah na gaskiya mutanen kirki na kwarai su ne waɗanda allazina yuna ala lalle hauna suna da biya a duniya da hali guda ne suna da biya a cikin nutsuwa suna da biya a ƙarƙan da kai su haka suke wala ka da mun jahiluna idan jahilai suka jefa musu wata magana mara daɗi ayu salama eh su haka zo kana zuwa ba da hakuri shi ne shi ibrahim ya ce da mutane za su zama kamar farkon sallah da ƙarshen sallah da mutum ya zama kamar wani aka da zuwa ya farkon sallah da ƙarshen da ke farkon sallah sai da kace Allahu akbar da kai magana balle ka da gidi balle ka lauka mana gana ina ruwan ka da ba ruwan ka da kowa sai Allah kai kace Allahu akbar to ka tsaya nan ƙarshen sallah ba in ka ji assalamu alaikum hannun dama ai da mutane shi ne ka nemi fili da ruda hannun kai zama lafiya in ka kara wata zalama je ba hagu ba mutanen da ba na kirkin ba ma su ma kace a zauna lafiya zama ka kai ba jirgin kirkin mutum bai su haka ya so to kai ne ku zauna lafiya ga mun na ake zuke nan yawa wadda ka da wadda ka da salama kawai abin da suke faɗa kenan waɗanda yi sun larar da sujada su suke kwana suna yawo banki sujada wace yama suna tsayuwa ta ga sallah kenan cikin dare ana magana sallar daren nan yawancin mu daga gare mu a yi kokari da sallar daren nan ana za mu kusa da Allah akwai lokacin Allah ke cewa wa man yasu alifa wa limu waye ke nan sanin baya sani wa man yasu gane ba ga namu waye mai san wadata amfani wadata wa man yasu alifa alahu waye ke san dauka dauka ne wa man yastaghfiru an billah waye bai san gafara gafarta masa duk Allah na zama wannan da dare mu ga ana ana duk ana dagwarci dole da zalim mu tura kula wa da nema da karfi inda ga hali kan ji waye ke san tawaci da za ya je ya cikin asiya da rinka kuma a tafi nema Allah ya ce mana mm to ne wannan wannan wannan da ya kudu suna cewa rabbana tul anna azaba jahannama ubangiji ka jira mana azaba jahannama ina alama haka ana gara mu azabar jahannama abu ne lafi mai ladinka ina ta hana masa gara ita mummunan wurin zama ne wa da wurin tabbata musamman da wurin zama wanda da su ne waɗanda idan an fagu in za su ciyar da iyalansu lam yi siriku ba za a yi shishigi wuce gona da iri almabazanci ba za yi walam yakturu ko ba za ƙauro hannun madaranci iri biyu wajen yin abu gora mai kyau ne garin da yin abin da ya samu wajen cin abincinka ko wajen suturarka ko wajen mu'amalanka ka rinka yin abin da ya samu ka wannan almubadaranci ne na kare arziki ɗaya kenan kashe kuɗi ko kwabo ne ta hanyar sabo shi ma almubadaranci yawa kula da wani duk haramun wa kana bayan zalika yaman a daidai a tsakanin nan awama suke tsayawa matsakaita ke su ba halin bazaranci ba su ba mako ba wanda suka su ne wanda la ya rabu da ma la ilaha da akara ba ta bauta wani aiko da da fanta tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba da kace ran da Allah ya haramta kisan da da gaskiya ko da haƙƙi wala yazununa ba su zina wa wani ma'al zalika wani aikata sai a ce mun ga illa guda uku nan yalga a samun zai gamu da abubuwa mai yawa guda abu za a nillin ga masa lawul azabu azaba garin je wal kiyamu da nan kiyama wa ya karu da tabbata fi a cikin wannan wato azaba muhal yana abun walakantarwa illa man da waje wanda yake ba wa wanda ya yi imani wa mila amalan salihan ya aikata ayyuka na nagarta minhu a cikin wala ya ke wanda sai ya tuma sanat wannan kam Allah zai juya mummunan su ma ya zama kyakkyawa a lahira wa kana lahu ghafurur rahima Allah ne bai kushe mai gafara ne mai jin kai wa man taba wanda ya tuba min zunubihi daga zunubansa gairu wanda yake daga wanda aka wani wanda aka faranna wa amila salihan ya aikata aiki na nagarta wala yatubu ila Allah wa taba ya koma wajen Allah komawa don haka Allah zai masa sakamakon alkhairi wallazina ibadur rahman sune waɗanda la ya jihaduna zura ba za a shaidar zur mai shaidar zur a hukunci ya kashe alkansa ya kashe alƙali ya kashe mai gaskiyar ya kashe mara gaskiyar gaba ɗaya shaidar zur babban mala'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wa sahabbansa manyan manyan zunubai yana kwance a cikin gide da ya zo magana shaidar zur sai da ya dace da yaji alawa da arziki alawa kaulubu alawa da arziki da ya ta nanatawa har da abu da ta da ya ji ruwa eh ka gani to ka ga dai in da a iya kwanan da laifin mai mai mai ka ce da zurfa bala'i ce da zurfa bala'i Allah ya ce wallahi na zuwa waɗanda idza zikiru amru wa'azi bi ayati rabbi da ayoyin ubangiji lam yake ruwa la su faɗi ba alaiha a kanta sun masu zama kuma kurame ba ko bayanan kuma za su zama makafi ba balkar ruka mai ne su faɗi ba masu sauraro na zini masu gani muntami da masu amfana da abin da gaya mu wallan zira su ne wanda ya kullum suke taron bana ya ubangijinmu habla na ka ba mu min alwajina daga matayenmu wasu riyadina da kuma zuriyar mu ƙwarrata a ayyunan sanyi idanu wato ka ba mu wanda za su yi ta maka ibada mu ganzu suna maka biyayya mu ji daɗi Allah ka ba mu ya'ya ne cikin da kuma ka suna ibada mu ji daɗi Allah haka ibada da ma suke faɗa waje an nalin mutake na imam suna cewa ya Allah ka samu zama shugabanni a wurin masu jin tsoronka a cikin aikin alkai to daga mai bada rahman zuwa nan wanda aka tufana da wannan tufa guda ya kuyi zaunar gurfata su ne za a sakawa da darja maɗaukakiya a cikin aljanna shi aka da gurfata jama'a saboda saboda hakurin da suka yi a nan duniya alaɗa ta laya kan yin biyayyar Allah wai da kawai za su gamu da fiha a cikinta wato a cikin wannan darja maɗaukakiyan nan da iya da wasalama gaisuwa da sallama mala'iku za su shiga ana musu gaisuwa ana yi musu sallama kalibi na biya za su doma cikin wannan hasunan mutu karnar wannan wurin zama da ya yi kyawu wa mukama wa wurin zama ya yi kyawu wa wulayika waɗannan wa ma ba da mu da abin da ke bayan za ka wato shi na kabaru na na ibadar rahman labarin ka ko duka ce musu ya rasulallahi ma ya ba wa bai kuma rabbi ubangiji ba ruwansa da ku ba ruwansa da ku laula du'a'ukum ba dan addu'a ku ba iya ku gare ki fi shadaidi a cikin tsanance da ya kaji ba ya yayi Allah na san bayi masu addu'a musamman masu addu'a ma yana san masu naci kar ka ji nayi nayi abun yanzu kan wannan ya a'a kai sai yawa kai sai wa karkan dautu lalle kun kai da manzo kuma kun kai da alqur'ani wa saboda kullu da zaman da suna azabar za a muku da haka zalunta a gare ku a lahira a Allah ya kiyaye mu ba da ma yin da yukun ki duniya ba abin da muku a duniya da aka yi musu wannan aya kuwa sai ga shi an kashe musu mutum saba'in a badar an kama musu amma jawabin lawala yalla alaihi ma kama da abin da gabanin da ya yi nuna akan jawabin kuma Allah ya mana gafara ya yi ya mu gafara da kakanninmu da malamanmu da yan uwanmu da abokananmu da masoyanmu da masu taimaka mana duka Allah ka mutu gafar Allah musulmai maza musulmi mata mumine maza mumine mata al'ahya ibn al-amwat Allah ka mutu gafar da zai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatiha bukatu mu na alkhairi marasa lafiya na gida da na asibiti da masu da tsorai daban-daban Allah ka warkar da su Allah ka tsawon mutu da biya mana bukata lokacin mu na rasu kana ita la rahman da jibrin alhamdulillah da alim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نعم